أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اغدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تاتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمه مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبي أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم كل أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمي مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم dama ya ce wannan sura ta kula da kawo kaliyar takaddamar da aka yi tsakanin iblis da allah subhanahu wata'ala a san da allah halicci annabi adamu kuma ya sanar da shi abinda bai sanar da mala'iku ba ya hori cewa su yi mai sujada suka yi su duka sai shi shedan ya ƙi shiga cikin masu yin sujadan nan wanda allah ya ce a yi Allah ya tambaye cewa kai Iblisu me ya hana ka zamo cikin masu biyayya ga ran masu yin sujada ga annabi Adam ya ce ai ba da za a yi in yi sujada ga mutum wanda ka halitta yanzu yanzu daga ƙyanƙyasashen yambu wanda yake mai baƙi mai wari gabana ya ce to tun da ba ka ji ba ka da biyayya fa kharuj min ka fita daga aljanna ko ka fita daga cikin samai kai kana abun jehewa la'ananne abun korewa daga rahamata sannan kuma la'anata ta tabbata gare ka tun daga yau har ranar sakamako madadin ya tuba sai ya roƙi Allah cewa to rabbi kaga shedan bai mance da Allah ubangijin shi bane duk da zahin hasada sai ce rabbi fa anzurni ya yadda Allah shi ne Ubangijin shi kuma ya da cewa ba abin da zai kasance sai da yadda Allah to ya nemi Allah ya mishi shi ko mutum in hasada ta bushe zuciya ta to sai ya mance ma da Allah ga baki da sai ka san ko da wa kake yi sai ka san ko haka zai donga danganta kudura da irada gare shi ya anshe ma Allah kaga idan mutum ya hasada ta bushe zuciya ta yi to sai ya zama gwammashi ɗan da shi ya ce ya ubangiji ka jinkirta mani har ranar da za a ta da mutane to kaga duk an mutu shi bai mutu ba an zo an ta da mutane an gama mutuwa da an yi mahashar an yi ta da kowa to ba a kowa mutuwa to shi a shi tun lokacin tsoron mutuwa ya kaji ni ne an kawo shi sai lokacin kuma sai a yi tazarci ba zai ɗanɗana mutuwa ba Allah ya ce na ansa maka za a jinkirta maka ba za ka mutu ba amma ba har abada ba zuwa lokaci wata rana mai lokaci sananne Allah zai jinkirta ba shedan sai duk ɗayan adamu sun kare ga baki ɗaya sannan shi kuma sai a kashe shi shine shehu ya yi tsokacin cewa to me yasa a makiyan annabi adamu shedan aka bar shi har zuwa ƙarshe ga makiyan ga makiyan annabawa tun daga farkon su har zuwa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama su annabi musa su annabi ibrahim su annabi isa da sauransu dukan su makiyansu allah ya halaka su nabi ba halaka makiyan adamu ba shedan ya ce to shi shedan ai ba da adamu kaɗai yake yi ba yana gaba da ƙiyayya ne da allah kai tsaye tabaraka wa ta'ala ai ta duk takaddamar da an kai adamu bai masa baki ba dan ba da shi aka yi ba dama in mai gida ya sa abu ka ƙi dan renin wanda an ka sa a yi wato ba da shi kake ba da mai gidan kake cewa bai isa ba da haka tun harko shi shedan da allah yake to shi yasa tun da allah bai karewa sai ya wanzar da shi ya zuwa ƙarshe kuma tun da adamu abin da ya shafe shi ya shafi ‘ya'yan shi to tun da yana gaba da adamu ne to mudda akwai ɗan adamu to yana da aiki kenan da haka aka bai sai ɗayan adamu sun ƙare kakaf sannan shi ya zo ya mutu sannan kuma cewa shi ɗan kafin rashin arziki ne bayyana mai bauta ne ga Allah sosai babu inda bai yi Allah bauta ba a bayan ƙasa aljanna ma ya zama chief guard na aljanna shekara dubu arba'in shi ke amur da na haihu a cikin hidimun da ke cikin aljanna kuma ya yaƙi shekara dubu sittin aljannun da sun ka zo suka fara zama saman ƙasa suka sabo shedan ya taka rawar gani wurin yaƙi da su a shekara dubu sittin to shi yasa tun Allah ya tsine mishi ya wajabta mai dawama cikin wuta to aikin da ya yi Allah bai tozartar da aikin mutum to sai ya ba shi lada amanan duniya ko da za a ta lahira to bai da komi ga Allah subhanahu wa ta'ala to da aka zo duk ɗan adam sun ƙare ga baki ɗaya to sai Allah ya aiko mala'ikan mutuwa don ya karɓi farko sanda adamu zai rasu Allah ya aiko mala'ikan mutuwa sai da zai karɓi da adamu adamu ya ce allah in ka an shirya na to za ka sa shi ɗan ya mandare ya keta shi ga shi la'anan ne ba ka kashe shi ba amma ne kuma ka ce za ka an shirya na dama shehu ya ce duka ahalun lahi ba su san makiya su yi masu dare ya keta sai allah tabaraka wa ta'ala ya ce babu komi ka zo ka tafi yanzu ka mutu shi ko sanda na hukunta mutuwa ta yi za a nunnunka dukkan ɗacin mutuwar da ɗiyanka sun ka sha da kai kanka to za a nunka ɗanɗana mishi wannan bala'in shi kaɗai ya kwakwado wannan bala'i ɗin to shi ne shehu ya kawo bayanin cewa ya za da fi hafi suri wa mata jami'ul khala'iki alima anna waqta mautihi karja'a to idan aka yi busa ga ƙaho dukkan halitta suka kare kakaf kowa da kowa ya mutu sai shedan kadai to sai ya ce to harka ko ta baci lokacin mutuwa ta yayi dama Allah ya ce zai jinkirta mana har sai kowa ya gama tahiya sannan ni in bi da bato kenan mutuwa zai to in ya ga haka ya zabu ila kabri adam kamar da muka bayani jiya sai ya sheka ya ce wurin kabarin annabi adam sai ya faɗi ya sujada sai ya kama birkida cikin ƙasa tun daga farko har zuwa ƙarshe na kabarin ya ta ya dawo ya ta ya dawo yana ta turmuza turmuza turmuza cikin ƙasa yana cewa Allah sujada kace in ma Adamu ko tun farko shi ya hada mu da kai da naki to ga ta nayi yanzu Allah nayi Allah nayi yau ya koma ya faɗi wai a shirya da Allah tun na mutuwa ta zo sai dai kuma nan ba zai amfane shi ba sai Allah ya hori mala'ikan mutuwa ya ce mashi haza a duwi a mahaltu ila yawmul waqtil ma'lum fa haza yawmul waqtil ma'lum wanda shedan wanda ka birkide birkide wurin kabarin Adamu yana nuna tuba to kuma kaga cikin magana bai wuce ya tuba ba kuma a tuna da cewa ya taba ba annabi Musa sako shi shedan yace kalimullahi zaka gana da Allah ne yace i ce da Allah ina da sako ran Allah ya ce to ka ce ina gaida Allah bayan haka nan kuma duk cikin halitta ni kadai Allah abbe su ya shirya da kowa in ban da ni in ka gama yana kin mutum to shi mutumin nan so na ya kai duk abin da na aza hannu na Allah ya ɗauki hannu bai kauna abun nan da haka ni dai wanga wanga abun tsarguwa ta dame ni a mai da ni cikin dangi ni ma dai a huce da ni shikenan da annabi Musa je na ganawa da Allah an ka gama zai taho sai Allah ya ce baka waɗi saƙon shedan ba ya ce Allah ai na san kai ne wanda kai kowa sani Allah ya ce to ai saƙo amana ce baka in aka ce ga saƙo to amana ce ka yi da amana ya ce to Allah bayan gaisuwa da ya ce wai shi da ba haƙona cikin halitta ko mutum kakki ko wani abu sai in yana son shi shi da haka nan dai bakin me yake Allah amma sai cikin dangi sai Allah ya ce ma annabi Musa to amma shedan wa na hukunta mai bai tuba ya ce Allah magana ka gaskiya ce amma dai wanda na gani na ga kamar ya nadama yanzu ya ce bai tuba ya ce lallai Allah na sabbata magana ka haka take amma dai na ga dai kamar ya karaya ya ce to in ka tai da zuwan ka gida zai bayyana ya tambaye ka saƙo ka ce mai naji gaisuwa ta yi amma da ma ai laihi guda ya haɗa mu duka kai ba adamu sujada ya ce ban yi to yanzu ya ce ya duka ya sujada nan ya ce tsibiri wuri kaza zan bayanar da kabarin adamu ya duka ya sujada nan guda in ya duka yana ya hima shi ya ce an aiko allah mai sauƙi ce da ɗaga ka gashi annabi musa ya dawo yana aje kaya na shi dan ya bayyana ci abokin magana Allah an dawo ya ce na dawo to barka da hanya barba da Allah in jin sako na baka mance ba yace ide ban mance ba amma har na so ka in hudu ji kunya Allah ya ce sai na hudu saboda amana ce to na ida sakon ka yace an gafarta man yace i a a ce ban gane ba ce Allah ya ce lehenka guda yi sujada bayyi to yanzu ka je wuri kaza za ka kabari annabi adamu ne ka duka ka yi sujadan nan guda ka tashi allah ya yi maka ya ce allah ya saga musa mutum da rai ne da lahiya in ƙi mai sujada sai bayan shekara dubu kaza ya mutu ya koma kasa in ta yin duka yamma kasa sujada ban yi a tabbata haka nan ya ce ko ta allah ya ce ba ka tuba ya ce to in dai ka sai ne ma adamu sujada musa to ai ta yi ni da Allah mu tabbata haka da ban son shirin na wasu tuba to shine da ya ga mutuwa ta zo wai kuma sai ya raki sai ya je wurin kabarin nan ya duka ya yi sujada ya kama birgima cikin ƙasa na birkida wai Allah sujada da kace shi Allah yi na dan bai toka sai ina yi Allah amma ana birkida cikin ƙasa Allah ya ce aikin banza sanda aka so kai ai ba kai ba yanzu kuma ko ka fata da amfani to shine sai Allah ce mala'ikan mutuwa ga makina nan shedan na jinkirta mai hayya zuwa ranar lokaci sananne to yau shine lokaci sananne yau ajali ne ya sauka tajalla bi sifati jabbaran qaharan wa tajalla bi ghadabi wa intiqami wadhhab ila aduwi wa akhrij ilayya ruhawal muntina yace yanzu yanzu kai niyya kai tajalli da sifata ni Allah aljabbaru mai karyawa mai rinjaya sannan kai tajalli da hushina da tsananin azabata ka ta zuwa makina shedan ka fitar man da ranshi mai bai ranshi mai kazanta mai wari ka hitar da ita ka kawo ta kuma kaskace kai kadai ko sab'ina alfan min zabaniyatin nar yurafiqunaka ila aduwillah ka taida zabaniyawa mala'ikun azaba na wutar jahannama su dubu saba'in su rakka ka zuwa makiyan Allah wai ba don wani ƙarfi ga jama'a don dai a tayar mai da hankali kayan rashi ta zai ga mala'ikan wuta dubu saba'in sun rako azra'il dokar shi kaɗai a zikihu min mararatil moti kadara ma za ka jami'u auladi adam وضعف ذلك أضعافا مضاعفة كدندنا ميقواتي متوى gwargwadon abin da dukkan ɗiyan adamu sun kaɗanɗana na ɗwacin mutuwa kuma ka nunnunka mishi wannan ninki ba ninki mai yawa ka kusa irin ɗwacin mutuwa ji khairul bariya sallama sanda ciwon ajali za a rasu sai ya ce a kawo mai ruwa ruwa ma ba na tukunya guda ba a haɗo na a haɗo na a zubo ruwa sai ya sa hannu da in ya jika sai ya takai sai ya shawa ce inna lil mauti la sakaratin haka yake cewa mutuwa akwai daci akwai wahala inna lil mauti la sakaratin to wannan kenan wa to ɗanɗanon da kowa ɗanɗana na dacin mutuwa da wahala ce tun da an kawo da mutuwa har zuwa ƙarshe to a nunka nunkin ba nunki a ɗanɗana ma shaidan faharaja malakul mauti ma'ahu sab'una alfan sai mala'ikan mutuwa ya ɗauko runduna ta tare da mala'ika dubu saba'in bai kifil iblis sai ya tsaya don ɗaukar ran iblis inda matsalar ishamsu wurin ɓullowar rana ya kama hannu ya damukai faya firu ila magarabi shamsi sai ya gudu shi shaɗar zuwa mafaɗar rana fila hazatin cikin ƙyamtawa ya kai mahudar rana yana ganin ya tsere fai ya jidu malakal mautu waƙifan bane ne sai ya iska mala'ikan mutuwa tsaye na jira ne kuma sai ya koma ila matsalar shamsi nan take ya koma mahudan rana fai ya jidu malakal mautu waƙifan bane ne ya samu mala'ikan mutuwa tsaye kaga an ƙi kama shi don tukun wannan hirgitar to ta yi mutuwar ciwo ai wannan ta kuma sannan gashi shina cikin matsayin raki kai da kace babu Allah kai da kace Allah bai da iko kai da kace kaza kai da kace kaza to wannan da yan mutuwa da za a yi ka zo da ka hirgice haka suka ce wai in kura ta ga wuka ta yi kukan da akuya ta yi kunyar duniya hagan dan dai wuka ni kai shi kukan da akuya sai dai ki irin naku da kura ya to shi dan bai kamata ya irin wanga hirgita ba ji tun daga mahudan rana har mafaɗan rana duk da ta sai suke mala'ikan mutuwa tsaye arada an yadmisa nafsahu fil bahri ya so ya ce gulbi teku ya so ya ce ya faɗa wai can ƙasa shi ɓoye malaka mutuwa famta na albaharu sai gulbin ya ƙeda gulbin ya koma ƙanƙara ko da ya faɗa sai gashi bisa ruwa tuyi babu dama ya ƙasa jaba da lam ya kabaluhul bahar sai gulbin nan bai karɓe shi ba kazafa ya jejjeho shi waje to lokacin ne fasara ya su bi ala sauti sai ya kama kurura da mafi dawakan murya ce sai lokacin ya ƙara ya gane ba wurin ɓoyewa wal mala'ikatu yu'adhibunahu mala'iku dubu saba'in din nan sun ne mai azaba iri iri wa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala li adam wa Hauwa sai Allah ya ce ma Adamu da Hawwa'u ittali'a ala aduwillahi al-yawma litara ya kaifa ya mutu ce ku leko duniya ku ga makiyin Allah shi dan ku ga yadda zai mutu a yau ku zo ku yi kallo falan matsala ala mutu iblis bi hadhihi al-kayfiyya shakara Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala wa qala alhamdulillah al'ana atamamta ni'mata alaina to lokacin da Adamu da Hawwa suka ga irin yadda mala'ika irin yadda mala'iku kai mashi dan azaba irin yadda ya tozarta sai suka ce to yanzu kan mun gode ma Allah Allah mun gode maka ka cika ni'ima gare mu haka da kai mashi dan mun ga gani to shikenan mu duk mun huce irin bala'in da ya samu ciki ta hucewa dai ya baro su da aljanna ya kawo su duniya mu nan duk ba dan shi ba da hadin muna aljanna za a yi mu amma nan bakin cikin da ya muna ga muna muna ta hama da wahala to kuma shi adamu na hangen cewa shi ya ja muna wannan wahala dan haka nan ya ce to yanzu ka alhamdulillah na ji daɗi fa ya khudhu Allah tabaraka wa ta'ala ila al-jahim asfala safili sai Allah ya kama shi dan bayan an cire ran ya kai shi zuwa wutar jahim can ƙasan ƙasai kullum man dakhala nara duk wanda zai shiga wuta يجعل قدمه اليمنى على راس ابليس واليسرى على راس قابيل قفاتي ta dama tana take da kan iblis kawa ta hagu tana take da kan kabila kama talabu kabe suka bida su yan wuta rabbana arinal lazaini adallana min aljinn wal ins naj'alu ma ta ta qadamina li yakuna min al-asfali Allah ka gwada mana biyun nan wanda suka batar da mu daga aljanu shine shedan da mutane shine kabila Allah gwada mana sunan cikin wuta mu sa su karkashin kawo mu taka su don su zama daga cikin mafi kaskascin kaskastaci iblisu imtana min sujuli adama bada ma amarahu Allah bi zalika to za a dawo magana shi laihin da yayi iblis ya ƙi yin sujada ga annabi adamu bayan Allah ya hore shi ya yi to ba laihi guda ya ba kaga Allah ya ce yi ya ƙi laihi ne mala'iku duk sun yi abin kirki ya ƙi ya ƙi shiga cikin mutanen kirki laihi ne sannan Allah ya girmama Adamu lima halakatu bi yadayya Allah ya girmama shi ko ya wulakanta shi wulakanta mai girma ga Allah laihi ne haka laihi ne bai da iyaka وقد قلنا إن هذه المخالفة تضمنت ثلاث مخالفات شو yace mun riga mun muku bayani wannan saba umarnin Allah da shedan yayi to ya kunshi saba wa umarnin Allah hakala uku kaga na farko imtana min amrillah ya kibin umarnin da Allah ya bashi wamtana min awamtana an yakuna ma'al jama'a kuma ya ƙi yadda ya shiga cikin jama'an mala'iku ya abin da Allah ya ce a yi wamtana min an wamtana an yi azima ma azama hullahu kuma ya ƙi girmama abin da Allah ya girmama fali haza da aka maratan ya ƙulu lahu wani lokaci sai ka ji Allah ya ce mishi ma mana aka Allah ta sujuda ida martuk me ya hana ka yi sujada ga Adamu sanda na hore ka nan khalafa amrullah Allah na bayanar da inda yake ya saba umarnin Allah wa maratan wani lokaci kaji Allah na cewa ma mana aka Allah ta kuna ma'as sajidi mai hana ka zamo cikin jama'ar da suke masu yin sujada ga Adamu kharajta min aljama'ati ka hita daga cikin jama'a ka san aljama'atu rahama wal furqatu azab shiga cikin jama'a rahama ne rabuwa da jama'a azaba ne bahaushe yace jama'a rahama wa marata lokacin Allah ce ma mana haka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai me hana kai sujada ka girmama abinda na girmama na halice da kaina da hannuwana abaita an tu'azzimu shay'an azamtu ana ka ki girmama abinda ni Allah ubangijin ka na girmama to shedan a wannan wurin naurin sujada ga Adamu kala sai ya ce rabbi ya ubangiji madadin ya tuba sai ce fa'an zirni ila yau mai ba'asu Allah abinda nika roƙo ka jinkirta man kakka kashe ni har ranar da za a ta da mutane ka gaban nan da zan yi ma'adamu ga ɗiyanai wato a lura da ce akwai jin jin kai shedan yana ganin da Allah ya girmama shi to duk abin da ya ma Allah Allah ba zai hushi da shi ba kuma yana ganin irin da yake da girma cikin mala'iku Allah ba zai halicci mai girma gare shi kamar shi ba to wannan shi ya ruɗe shi irin abin da ka ruɗe mace in ta ga miji na son ta ta ga cewa tana da hali an saka mata komi to sai ta rena miji ta rena mutanen miji har ta rena uwa da uban miji har akwai mai iya bugun uwan mijinta ta ba ta kashi wata ma da bakin wuta don reni ta ɗauko iccen wuta ta ba tsohuwar banza kashi ta hagani shi kuma sai ka ji ya ce to ai to ai kun ka jata wai ka ji magana banza akwai wani mutum da la'asar yana gyaran keke to sai da uwa ta da mata ta yi suka shiga faɗa wagga ta faɗi wagga ta faɗi to ga dai uwa ta ce komai shegantaka da waya ce mutuncin uwa ta yi farar ɗai wanda kuma hajiya ce gimbiya ba a ba a mata faɗa da dai ta gyaran keke hankalin shi na wurin su can sai ji tsowa ta ce wanga irin baƙi shegen halida sai ajiye ce to kun gani yanzu kun yi mu kun ɓaci ɗiyan mutane kuma in ta rama kuma a galahinta ta ce ko kai shegen gora ne dan ya mutu wai kun yi kun ɓaci uwa kun ɓaci ɗiyan mutane kuma in ta rama ga laihinta kawai ta ce mata da shegen hali to irin haka shine ita ta manta da cewa iyakar girmanta in tana gida inda igiya aure in igiya aure ta kace to mulkin mijin nan da dukiya ta da ilimi da ɗaukaka ita fa bata da ita yanzu to mace ba ta gane haka nan to shi shedan abin da ya cuce shi kenan rashin arziki ne ya riga to tsammani ne irin mulkin da yake da dadewar da ya da irin mukamai ne to duk abin da ya ma Allah ba a yin komi da haka Allah ya ce yi cikin dubin mala'iku ce ba a yi kuma hayaka yana nunin Allah yana faɗin maganar da baka gaya ma ko wanda kan rena a rayitaka ga larabci baka cewa babba gare ka a raye ko sa'a ka baka ce mishi a raye taka kamar ai duk ka sani abinda ba a ce masurki in ji bahaushe ka duk sani ba a ce masurki haka nan matar ka za ta zo ta bata ta yi shegantaku iri iri har ta yi hushi to in ka ta biyu ku kana faɗin a yi hankuri abinda ta faɗi gida uban zai maimaita an mata kaza an mata kaza kuma yawanci ƙarya ne tana kare kanta ne to amma baka da yakon cewa baba ai ka san mutum ne banza ce ka bani ka to san bata da kirki baka cewa haka nan sai dai ayi hankuri ayi hankuri ko wallahi dai wani abun dai a dai yi hankuri baka cewa wani abun ƙarya ta kai kuma ka san mutum ne banza ce to shine shi shedan ya mance da wannan da haka yi Allah rashin kunya ta ƙarshe hai don ga nunin Allah a raye ta ka hadha alladhi karramta alayya la inna kharta ni hadda tsoro ka ba Allah da barazana in dai ka ban shi kan ban ya halaka shi amma duk zuri'a ce sai na halaka su ce to sai fa ɗan kaɗan wannan almukhlasi ne wanda ban da iko da su to wannan kan na ban maka su amma kin ji baka samun kowa ya Allah shi ma Allah cikin yanayin wato ya husa ta Ubangiji subhanahu wata'ala yace ta hidda kai da duk wanda ya bi ka dunna ba wuta ku kun bari ma taho bari faɗa ba da za a yi ka samu naka ka je za a yi ka je za a yi su bi ka halaka su duk wanda ya bi ka na ban ma ban su da haka sai ce Allah a jinkirta mana zuwa ranar da za a tada ɗayan Adamu قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم Allah ya ce mishi kana cikin waɗanda zan saurara wa ban kashe su amma ba har abada ba a kawo yawon ba'asi sai dai zuwa lokaci sananne wanda dukan ku duk za ku mutu har da kai qala rabbi bima agawaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in kaga dai har yanzu bai rabu da Allah ba qala rabbi rabbi ya ubangiji na wai tsammani na irin abu na ƙaramin yaro tunzuri ya kawa Allah yana hushi yana wannan abubuwa wai kila Allah ya ce shi haba ya hankuri zo ai an gama kaza irin abin da yaro ka yi yace rabbi ya ubangiji bima agawaita ni saboda batar da ni da kai saboda wanga adamun la uzayyinanna lahum fil ardi zan kawata muzuri'a ce sabon Allah wala ugu yallahum dukkan su wallahi sai na batar da su ajma'i da su duk to son ya kai a jinkirta mai to yana faɗin mugun abu da zai yi kaga yan banda wauta irin ta shedan bai kamata ya faɗi mugun abu zai yi ba wai tsoro ne ya kaba Allah ba sabuwa ba kaso ba to ko ka shirya da ni ko ko ka shirya da hadiyar bakin cikin saban su ya Allah dan in dai baka shirya da ni ba to su ko duk yawancinsu in ba 'yan kaɗan ba duk karsa su kenan kaga a ƙasar iblisu annahu bi halin lahu sa yugwi jami'a auladi adam shine shedan nan ya nemi Allah rantsuwa kaga yace la uzayyinan da lahum la lamul qasami ne wala ughwiyannahum la lamul qasami ne sannan ga nunu tawkil uzayyinan na wala uguwiyanna wai fa da Allah yake to sai ya gudun ya ƙarya jimunin ƙarya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin eh to Allah duk zan halaka su illa ibadaka sai fa bayan nan naka al mukhlasin minhum wanda suka kai matukar tsalki ba al sina ba al sina shi akwai bambanci tsakani shine al mu'minin da mu'minin hatta iblis ya hazaru min alkazib to ku ji mamaki shi hatta shedan yana jin tsoron ƙarya an tambayi maulama abul abbas shehu na ahmadu tijani radiyallahu ta'ala anu shehu yana yi wa wali ya sabi allah ya ce yi idza kana qadaran maqduran in abu ya zamo kaddara ce to zai sabi allah kuma sai ya istighfari ya tuba allah gafarta mishi sai aka ce shehu yana yi wa wali ya ƙarya yana gincire sai ta zaune ya ce bai yiwa ba yadda za a yi waliyin Allah shi ƙarya ya ce in ko ya yi to an sabko da shi daga daraja ta sai da inda rabo ya koma hawa sama amma da duk wali ya ƙarya to ya dawo ƙasa inda rabo ya koma an kwambe da rabo an ja ya tsani ba da za yi kenan saboda abin da ka sa ƙarya kwaɗayi ko tsoro to waliyin Allah zama zai kwaɗan wani abu ba ga Allah ba ai ya faɗi ko ko ji tsoron wani ba Allah ba ya faɗi da haka waliyi bai karya to ji ba waliyi ba ko shedan kuma ko batar da mu da yake wai kar a ce gobe kiyama Allah ce makarecin banza ka ce sai ka kai su ta ga ba kai su ba shi yasa kai ta kokari ya kai ta kokari duk shi halaka mu manzo Allah ya ce da kun yi zunubi ku tuba in kun ƙara ku tuba in kun ƙara ku tuba har ku mutu da imani shedan ya shiga wuta shi kadai ko ku shiga aljanna Allah ya la'ane shi يعلم أن من عباد الله من لا قدرة له عليهم shedan ya san daga cikin bayan Allah akwai wanda bai da ikon batar da su fali hazar tasnahum da haka ya toge su sai Allah ya ce mishi inna ibadi laysa laka alaihim sultan ai ai da ma su wa'ancan bayan al-mukhlasin baka da iko akan su al-mukhlasuna humus siddiquna shehu yace mukhlasun shine siddiqai wanda suka kai mukamin siddiƙanci kasan daga dai sai mukamin nubuwa to siddiƙai to shedan bai da iko ga su ne almahfuzuna annaba su adda isma su ko ne suna da alhifzu to wanda yake almahfuz shine as-siddiq to shedan bai da iko akan shi wal mukhlisuna su ko da wasali kasa ga lam humus sadiqun su ne masu gaskiya قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين الله يجي هذا صراط علي مستقيم wannan tafarki ne hanya ce madaidaiciya gare ni na yi ma kuma inna ibadi su bayina laisa laka alaihim sultanun ba ka da iko a kansu illa sai dai manitta baka wanda ya bi ka min algawi daga cikin kafirai batacci to da kai da su wa inna jahannama wutar jahannama la mau'idu ita ce ma kawanta su bataccin nan kafirai da kai ajma'i daga baki daya man tabi'aka wanda ya bi ka ma aka tare da kai duk za ku shiga wutar jahannama ai ta tahiya kaga barazana sai ba ce in wadi ba kenan laha sab'atu abwab li kulli babin minhum juz'un maqsum ita wata jahannama laha sab'atu abwabin tana da ruhi ruhe ruhe guda bakwai hawa hawa hawa hawa har bakwai amma kuma hawanta kasa akai kasa akai kasa akai li kulli babin minhum juz'un maqsum rabo ya tabbata ga kowane yanki na wuta da gare su makasum annaru laha tabaqat wuta tana da ruhe-ruhenta kaga akwai jahannama akwai laza akwai as-sa'ir akwai saqar akwai al-jahim akwai al-huddama akwai al-hawiya kullun sahaba kai kenan jahannamu laza sa'ir saqar jahim huddama hawiya likullin juz'un makasum kowanna da nashi yankin mutane da za a sami shi cikin mabiya shedan wanda yake an riga an yanka nashi ne kaga jahannamu ita jahannama li'usatil mu'mini ta tabbata ga masu sako cikin mu'minai ga imani amma kuma mugu abu ya lulube shi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yakasibun dama zuciya na auren zaman imani to da kayi laihi sabo sai ɗis sai daga ga zuciya in kai istighfari sai a karkare in kuma kai ɗis to in ana ce yi ɗis ɗis babu istighfari to wannan ɗis na zunubi sai ya lullube zuciya gaba ɗaya kamar miro a zuba mishi kunu ko tawada ai ganin na da amma in ka diba babu abin da zai bayyana gare shi saboda an riga an daɗa to haka zuciya za ta yi to in mutum ya ta lahira imanin shi an lullube da sabon Allah to ga ka imani aljanna ya to amma ba a shiga aljanna da kazanta to sai a kai shi inda za a wanke kazantar nan ina aka wanke kazantar sabon Allah shine cikin wutar jahannama sai a jewa shi su ne wanda ba za Allah zai zo na ummati ya rabbi ummati ummati ummati ya rabbi ba an ca kai su wuta sai Allah ce fa innam qad badalu ghayru ba'daka ya muhammad ai sun canza addini bayan ka sai ce fasokan fasokan ko fabu'udan fabu'udan ta amma kuma sallallahu alaihi wasallam ra'ufur rahim can ana cikin aljanna kowa ya shagaltu da jin daɗi ne to amma shi bai bar ganin waɗannan da an ka kai wuta ba daga cikin al'umma ta sai ya tashi roƙi Allah cewa Allah wasu al'umma ta na tare kacce in rabu da su sun canza addini aka yi su wuta me a halin da suke ciki ko in aiki jibril ya gano shi aika shi sai a ce jibril ya ce ya gano halin da suke ciki in ya zo zai shiga wuta shi jibril in ya shiga sai yan wata su ga wata irin halitta ga kamshi ga haske ba saba gada haka nan ba sai ya ce masu tsaron su ba ko mun ka yi ce wane ne ce la hakumanci jibril wanda ka kai sakonin annabin ku muhammad sallallahu alaihi wasallam sai a taso ya jibril a yayyabe shi ya jibril ina annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ce lahiya lau yake na aljanna shi ya tuna da ku ce yanzu in ga halin da kuke ciki ce ka gani rashin arzikinmu ya raba mu da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu ba wata ba rashin ganin annabi shi ya dame mu sannan kuma kafirai su ne mana gori cewa musuluncin bai amfane mu ba in ka ka ce muna gaise ka faɗa mai halin da muke ciki sai jibril ya dawo ya suka maza Allah ya matsu ya dawo ce jibril ya ya ce ya rasulullahi da ka ga al'umma kada ka tausaya musu na ga azaba wadda ba ta ɗarso mutum ga zuciya sai ya tashi ya ce ya rabbi al'umma ta ma sabo ka ba da ceton su sai ya ce ai saboda a cece su ni tuna maka da su don haka ka je da kanka ka taho da su ji sallallahu alaihi wasallam ya tashi da kai ne da kawahu ne ya ce a buɗe mishi wuta ya shiga wuta saboda mu mun hana shi hutawa duniya lahira ba mun hana shi hutawa sallallahu alaihi wasallam to da ya shiga sai duk injunan azaba su tsaya ah manzo Allah na ga wuri aka azaba ai ba ta yiwa ita azaba ta san wanda ya shigo da aka azaba an ɗauke musu ga wannan lokaci su kuma mala'ikun azaba sai a rasulullahi ai a gama abin da an ka tahoyi ai a hita ai a gama ai a gama saboda sun san in ya zanna wurin to ta koma aljanna su ku ba da aikin yi sai ya ce to ku biyo ni to duk wanda adda misqalu dharratin min al-imani Allah zai ba shi ikon biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ya hito wuta sai su biyo shi tassa sassa to jikin su ya riga ya zama mai muni ba su ke shiga aljanna ba ta ansa su sai a kai su ba'ul hayati a zuba in aka zuba sai wannan jikin ya narke sai Allah ya mawa sabon jiki sai a kai su cikin aljanna to da haka ita jahannama nan aka sa waɗannan Allah kiyaye mu ko dai an samu dai ceto ai kaga dai an dai sha wahala tunda ba wai wanda ya shiga wuta ba wanda ma sun ka tsaya wurin hisabi mawadatan musulmi sai an mance da an yi zaman duniya sannan za a gama hisabi sai su dinga shigowa aljanna sai talakawa ce ya daɗe baƙi gare mu ta yi ‘yan uwanku ne matsayi da su sun tsaya hisabi mawadata ne an tsaya hisabin dukiya sai yanzu sun ka shigo to ji su ma kenan wa to balle wanda a cikin jahannama Allah kiyaye ni da haka aka rawaito hadisi daga Abdullahi ibn Mas'udin yace ya ce ala jahannama zamanun laysa fiha ahadun inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zamani zai zo ga jahannama ba ka samun kowa cikinta wannan akwai cikin fatahul bari lianna wasat almu'minin la budda an yakhruju min an-nar ko an yukhraju min an-nar su ma sabon Allah mu'minai to dai karshe za a hidda su wutar jahannama ne shi ko imanin da a cikin zuciyarsu to da za a bar shi jahannama in ta zo ta taba shi ita ko mutuwa za ta yi jahannama ba ta da iko ga imani to an kai saura imanin da haka sai manzo Allah ya nemi ceton su sai a hidda su dan a ci gaba da azaba ga su waɗanda yake ɗan wutan ne na asali man qala la ilaha illa Allah la budda an yakhruja min an-nar walau dakhala fiha wanda duk yace la ilaha illa Allah to ba makawa zai fita daga wutar jahannama ko da ya shiga shine ba na hadisin wanda manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam man kala la ilaha illa da halal janna kaga bai ce la da hulun nara ba cewa man kala la ilaha da halal janna duk wanda ya ce la ilaha illa mukhlisan to zai shiga aljanna komi tabbaci sai ce ya rasulullah in ga masahabai ya ce kaka gaya musu in ka gaya musu sai su sai su sai su kwanta ya zama an ramfashe ba za su yi ibada ba kai tabbatun su to da haka da sai ya ki faɗi sai da zai mutu sai ya ga cewa kada ya mutu da wannan ilimi a mai azaba ya ce kai dai ina ɗauke da wata bushara tsoro ya samu faɗi ba amma tun zan mutu bari in ba da wannan ilimi dan in sauke nauyi manzo Allah ya ce duk wanda ya ce la ilaha illallah tsakanin shi da Allah to sai ya shiga aljanna to ashe wannan ma'ana ce ko ya shiga wuta manzo Allah zai ce ceto shi dawo da shi aljanna sai laza ita ko laza gidan yahudawa kenan sai sakara wurin nasara sai aljahim na aka sa arna sai huddama na aka sa mushrikai kaga huddama mai kakkare abin da aka sa cikin ta sai alhawiya ita ko hawiya ta munafukai ce ko dai wuya hawiya da hausa ba hawiya kasan babu daɗi to na hawiya ɗin da inda adda wuya ita kuma duk ta can ƙasan ƙashin wuta to na aka sa munafiqai fid darakil asfal minan nar sabatu aqbab ruhi bakwai ne ga wuta wallahu tabaraka wa ta'ala ja'ala an-nar sab'a tabaqatin kama anna al-insana lahu sab'atu a'dha Allah tabaraka wa ta'ala ya sa jahannama ta zamo ruhe-ruhe har ruhi bakwai kamar yadda mutum shi ma gabbai ne mukallafai guda bakwai ne almukallafin laba gabban da aka kallafa ma bin shari'a su ne al'ainu ido wal'udunu da kunni wal lisan da halshe wal yadu da hannu wal batsun da ciki wal farju da farji wal rijlu da kafa kaga guda bakwai kenan to sai ka hada su da zuciya tunda ita ce injin hiyal mukallafa min al-insan ita kuma zuciya to da waɗanga taka aiki guda bakwai ba ta iya aiki in ba da waɗanga ba ido kunne halshe hannu ciki farji ƙafa wal'amalu in ma an ta kuna da kasbi mahamada au mazamma ayyukan duk da muka yi ɗayan biyu ne ko dai mu samu yin aikin yabo ko mu aikin zargi kaga alkhairi ko sharri fai za ka na al'amuru da kasbin mahamada idan aikin da za ka yi daga banka ya zamo don ka samu yabo falaka an ta amila ayya uzumin shita kana da ikon ka yi da kowace gaba ta ka in bin Allah ne za ka yi wai za ka na ya kasibu mazamma fa haramun alaika an ta samila ayya uzumin min aza'ika fihi in kumbocin da za ka yi da aikin da za ka yi abin zargi ne to ya haramta gare ka kai unhwani da kowace gaba daga cikin gabbanka saboda gabban nan ni'ima ce ta Allah to bai kamata ka saba ma Allah da su gabban nan ba dan haka in mutum aka zo Allah ce dawa ne ka ta yi duniya kai ta shagadan ka zamo mushriki ka zama kafiri ba kai aiki ba ta Allah wa ni a Allah ne ban taba shirka ba ka taba shirka ba ai Allah sabo ne ban taba sabo ba sai Allah ya ce baki ya shiru sai baki bai iya magana sai gabbai ido ya faɗi mai an kai da shi kunne ya faɗi halshe ya faɗi hannu ya faɗi ciki ya faɗi farji ya faɗi ƙafa ta faɗi kuma suna faɗi hoto na bayyana ba wai sanda an kai kaɗai ba har da hoton abin da kaka batun zuci ga zuciyarka sanda kaka aikin zai hito halitta to shi kenan sai a turu turu kuma ga shaidu da wurin da komi zai zo ya ba da shaidu da lokacin da satin da watan da shekarar sannan lauhul mahfuz zai zo da kai nai ce Allah gashi inda kan rubuta haka zai kuma gashi yayi sai a saki baki sai mutum ya ce to ku gabai ai ku abban so ku shiga wuta to kuma yanzu gashi kun kai mu haddari to mu shiga wutar ya an ga kun kai mu da wanga to na a sai ta to ai san da kake da ka ban mu gida ka ban mu gida ka sai daji ke saban ka mu ba mu son saban Allah amma Allah ya ce mu bi ka to wannan bakin ciki a dole mu idan Allah gane ba da son mu kai muna wannan abun ba to dai mutum zai ce sako ya ba dukkan gabbai ne guda bakwai kaga babu shi ke da shi Allahu akbar shi in dai sako za kai to kakkai da wata gaba cikin gabbanka hatta fi nafsika laysa laka an ta'khudha sikinan wa taqtula biha nafsaka laysa laka hadha ko da kanka za kai masaban Allah to bai halatta kai makanka abunda asaban Allah ba bai halatta ka doki wuka ka kashe kanka ba kuma ka kanka ne fa kanka ne to amma bai halatta ka doki wata gaba kai makanka abunda yake saban Allah bane sai dai kai ce can kai abin da za ka yi wai za ka da mubahan amma in abin da za ka yi halal ne fa ya juzu an tasabil al'ada'a fihi to ya halatta kai amfani da gabanka bi sharadin amma da sharadi shine zama daidai da umurnin Allah kun ba cuta ba cutawa hadha sharad idza kana nafsuka taqdiru an tasamilahu bil mubah wannan hada wannan sharadi ranka tana iya ta amfani da shi amma shi ma cikin abin da Allah ya halatta maka nafsuka kanka da matarka da abin da yake mamallakinka ne mulkinka ne kana yakan wanda su amma in ba haka ba to kuma shi kenan bai halatta ba tabaqatu jahannama zakara Allah tabaaraka wa ta'ala annaha sab'un suruhurihin jahannama Allah ya faɗi cewa guda bakwai ne wa qulna lakum fi suratul baqara in kun tuna a baqara mun ce muku innal insana fihi hadhihi al-anasul arba'a mutum na da abubuwa guda hudu wanda yake asallai ne cikin jiki ne al'insanu mutum fihi hasadu hasada na ciki ne duk mutum to yana da hasada sai dai in ya samu sa'a Allah ya bashi abin da zai taushe ta wa fihi hirsu kuma akwai kwaɗayi za a ga cewa in an zo musamman wurin hajji in an zo da mota ana rabo kowa sai ya sheka da gudu ko da ko ba san mina ne ba wanda an ba zai ji ba sai ga yayar amma da wa innahu li hubbil khair la shadid wa fihi al-ghadab ko mutun na da hushi shi ko in ba a samu mutum hushi ba to wasu sai su zo su anshi abin da an gare abunka da iyalinka da dukiyarka in ba ka da hushin kare kai to ba ka iya rayuwa cikin duniya za ka aka sa maka hushi dan ka samu dama ka kare abunka daga mutanen banza wa fihi shahawa to kuma an sami shi sha'awa shi kuma sha'awa in babu ta kaga baka iya zuwa ka samu wani abu ko da abinci in baka sha abinci ba za ka tai neman shi ba in baka da sha'awa ba za ka yi aure ba in baka aure ba za ka samu haihuwa ba da sauransu to mun samu guda hudu hasada kwaɗayi hushi sha'awa alhasadu ta zawajal hikda ita hasada sai ta auri keta da mugun kulli ga zuciya duk wanda Allah ya sa ma hasada to Allah ya azabtar da shi saboda jin zahi da kulli ƙeyyan mutane ba gaira ba saban kawai mutum dan me Allah zai mai ni'ima kuma inda za ka samu hanya kai mahasaji kana iya ɓata wannan ni'ima ta Allah to suka ce shi al'adar ɗan adam Allah ya yi shi bai ganin girman kowa sai inda yake da unhwani to kai mai hasada Allah na ni'ima dan a ga girma ne a so shi a bauta a kaɗaita mai to ya yi ni'ima ka jawo shi kenan kana hasada Allah kada a girmama Allah tunda in Allah bai ma kowa komi kuma Allah bai ma kowa azaba to yasa ai tabbaton Allah duk wanda yake bai da alheri bai da shiri dan wanda shi to Allah na da alkhairi kuma yana da yana da azaba to ya zo ya bayyana da alheri kaji zahi kenan dan ka a girmama Allah kenan da Allah kaka faɗa to da haka nan da hassada da hikidu tare suke hikidu mata hasadu ce wal hirsu tazawwaja al bukhla shi kuma tsananin kwadai sai ya daura aure da ruwa wanda ada tsananin kwadan abu to sai ga in ya ba ya rasa sai ya rike abu ne wal gadabu tazawwaja al kibra shi ko hushi sai ya auri girman kai ka ce ni kakawa haka na sai na gwada maka ko da wa kai kaga mutum girman ka ya zo ya ɗauki riga Allah ya samu kai ne to kaga an samu hasada hikidu hirsu buhulu gadabu kiburu saura guda a sha'awa ita ko karuwa ce ita sha'awa sai ta zo gidan su hasada ta zo gidan su hirsu ta zo gidan su gadabu kowa ka son biyan bukata ta biya mashi bukata ciki duk ba ɓanna in babu sha'awa ba ɓanna sai da ita ita an ta bakwai wa shahawatu bagiyun ita sha'awa karuwa ce la ta tazawwa ita ba ta auren miji guda ta kunu ma kulli wahidin tana kwana da kowa cikin waɗancan guda hudun da aka ce hazihi sabatun fil insan to waɗannan su ne abubuwa guda bakwai in ka hada su cikin mutum fali haza saboda wannan ja'at da buƙatu nira da sab'al kadhalik shehu yace ku yi hankuri wannan bayanin da nika so in muku baya yiwa saboda ban da lahiya da lahiya nake da kun ji bayanin qur'ani ce law wajadtu sihatan la fasartu lakum alquran wannan duk cikin rashin lahiya ne ba ai abin da aka so ai ba shehu radiyallahu ta'ala anhu innal muttaqina fi jannatin wa uyun to an ci za kuma za a hura za a yi magana kuma ni'ima innal muttaqina haqiqa su masu tsoron Allah fi jannatin suna cikin basati na gonaki wa uyunin tajri fiha da idanun ruwa masu gudana cikin aljanna udkhuluha bi salamin aminin udkhuluha za a ce musu ku shiga aljanna bisalamin salimina min kulli makhuf kuna masu kubuta daga dukkan wani abun tsoro aminina kuna amintace min kulli fadar daga dukkan hirgita za su zo mala'iku da khadamansu ana tare su ana musu maraba ana musu maraba wa naza'na ma fi sudurihim min gillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin wa naza'na kuma mun ci da ma fi su dure ma abinda a cikin zukatan yan adam min gillin na hikidu kulle kiyayya da mugun abu a cikin zuciya to za mu cire shi ga dan aljanna duk ga baki daya ikhwanan sun zamo yan uwa ala sururin mutaqabilin suna fuskantar juna bisa gadaddajar aljanna aljanna ba a ganin kiyar dan uwa duk haka za a taro ana garin juna ana annashawa ana dariya to me yasa Allah ya ce mun cire hikidu da gillu ga zuciya shine shi wa muna bayan cewa ai in dai akwai gillu cikin zuciya to ni'ima ba ta cika ba ni'ima ba ce shi yasa Adamu da ba a cire mashi ita ba to da ya shiga sai ya fito mu ba da ba a cire mu da gillu ba to ba mu iya dawo ma aljanna saboda jin daɗi duka to muddin kana jin zahin wani ga zuciyarka da fa ka tuna shi sai ka jira ka ya ɓaci ba wai sai ka ga dai ba da ka tuna ko ko ka ji an ce ya samu wani abu sai ranka ya ɓaci to balle ka ganai da halin da kai ka san ba ka iya samun wannan sai ga mutum ya babbiɗa sai bincike ya an ka yi madadin shi ya ta ya biɗo kuma abin ga Allah ne mai so Allah ka biɗa to ka bi hanya sai bincike to in an gano kuma ya za a yi mai sharri kaga mutum ya dakata daga biɗa shi yasa duk abin da ka kulli kiyaya kana hasada to Allah bai baka abun ko ya baka bai baka ni'imar da cikin abun Allah ya kiyaye mu ce lamma arada Allah khulud ahli aljanna fil janna da Allah ya yi nuhin da wama yan aljanna cikin aljanna shine ni'ima da jin daɗi da za ma fi qulubin min hikidin min gillin sai ya cire abin da ke cikin zukatansu na hikidu da gillu adamu sakana aljanna bi dabi'ati al-asliya adamu da farko ya zauna aljanna da dabi'a ta ta mutun ta asali ma nuzi'a min qalbihi al-gillu fa kharaja minha ba a cire mishi gillu cikin zuciya ta ba da haka aka fitar da shi a kawo shi nan inda zai sha wahala sakamakon shan wahalan nan sai a cire mishi gillu fi hadhihi al-marra to wannan karo in an gama zaman duniya idza dakhalna aljannata kaji shi muna bushara mu in mun shiga aljanna yazi'u Allahu min kulli kalmin ma fi min gillin hatta la yakunu gill hatta la yakuna gillun zai cire duk abin da a cikin zukatta na kiyayya da bugun kuduri da mugun ya keta wanda ke cikin zukatan fali hadha saboda mun zama lafiya lau yumkinuhumul khulud fil janna da wama ajin zai tabbata ga yan adam qala aliyun Ali ibn Abi Talib karramallahu wajahu yace arju an takuna hadhihi al-ayatu nazala fina ana wa Usman wa Zubair wa Aisha ai sahabbai mutane ne kuma an kawo su kuma an kawo su aka kawo tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama saboda a gwada mu da yadda ya kamata mu zauna a cikin duniya da haka duk abin da ka fara tsakanin mutane yana iya faruwa tsakaninsu amma kuma sai a yi maganin shi nan take ana ce maku idan irin haka ta faru ga da za ku yi tun tsakanin abubakar da umar ana gaddama har ta zahi tsakaninsu kuma ga manzon allah zanne sallallahu alaihi wasallam abubakar ya ce wane shi ya kamata a shugabantar da suwa ne umar ya ce a'a wane ne ta ce wai kai umaru da dunnacci abu sai ka saba mani ba abun da ka faranta maka rai idan ka saba mana a umar in ba shi ba mi Allah yin wani to kai ko Abubakar mi Allah yin wani Allah ce la tuqaddimu kai ga annabin ga ni Allah kuka gaddama ko za mu bi ba mu za ku yi ba kakku ko ba la tuqaddimu Allah wa rasuli aka yi musu bagana to shine wannan wal kaffu an ba su jada bainahum inji mai risala ba daidai ba ne a dunga tone-tone ana faɗa abin da guda tsakanin mutuntaka ta amma kuma yin ba faɗi ba inda ya kamata a faɗi wani wanda bai da tsantseni in ya faɗa abin da ba daidai ba sai ya je wa karami ali ibn abi talibin ya ce tsakanina da ni da usmanu da zubairu da aisha ina fatan wannan aya ya zama da mu take za ta yi amfani za a cire abin da ke cikin zukatanmu na rashin jin daɗi shi aliyu da aisha ba wani mugu faɗa ba ne an kai sanda aka je heta da kazafin ta zina gida ya rikice kwana da kwanaki manzo Allah shi kuma wa amru shura bai nan sallallahu alaihi wasallam sai yana tambayar su wane kaga abin da ake ciki ya shawara ya kira sai da na Umar sai na Umar kaji kaji yace ya rasulullahi wa aura maka Aisha yace Allah ci kana tsammanin Allah ya cuce ka ya aura maka masnaciya yace ayace subhanaka hadha buhtanun azim ya ce amma kira barira ita da ai yarinyar ɗakinta ka tambaye ta in akwai wani abu da take gani sai ta maka bayani aka kira barira da Allah me kika sani game da rashin kirki ko laihin Aisha ta ce to in dai tana da laihi akwai laihi guda saboda ƙuriciya sai ta kwanta ta yi ta bacci ta bar garin mu waje akwai ta canye gari mu kwanta da yanwa to wallahi wannan abu na bata mara ya rasulullahi kun ba ni iya hana ta amma ban da shi ba ta da wani laifi to shi ne sai kira aliyu ya ce aliyu muna tare da kai magana aisha mai an mahita ya ce ya rasulullah wai aisha guda nawa ce yan mata guda ta hana mu zama layi a sake ta fada a sake ta to ko yanzu in kan ce mai gida ya saki hajiya wallahi ba ta koma gadon halinka har abada ba kai ba har dangin ka da diyanka ba ta koma son ka to shine wannan abin da aliyu ya ce ita ko aisha ta zamba ta kauna ko sunan shi ba ta hudu ta ce rashin laya ta yi maza Allah tsanani sai ya dafa kafaɗawa ne da wani mutum sai wani ce kasa wani mutum ce aliyu ne ba ta hudu to kuma san da aka kashe sayida na usman aka zo aka tilasta ba aliyu ya zama shi a sarkin musulmi shine khalifa ita ba ta ta umra to kan hanyar sai aka ce mata an kashe usman ta ce wa khalifa aka ce aliyu ta ce ya laita hazihi dabakat ala hazihi ya laita ni mitu qabla hadha kuntu nisyan mansiya ce na ma dai ka ce sama ta ga mai da ƙasa a ce ma na mutuntun da in zama lokacin aliyu shi a khalifa to wannan halin dan adam ne shi ne yace yana wada an shiga aljanna babu wannan shi kuma shi tsakanin shi da zubairu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga suna daɗi sai ya ce zubairu kana son aliyu halal ya ce kwarai kuwa rasu me zai hana in so shi ya ce allahu akubar to ya za ka yi sanda za ka zo ka yaƙe shi kuma kai a azalumi sallallahu alaihi wasallam to shi ne lokacin waƙiyatul jamal ko da ya tuna shi zubairu sai ya juya sai aliyu ya ce ya tuna ya tuna da bai san shi azalumi ban da bai tafiya kuma kenan duk tawagar nan duk azalubai ne tun daga ɗaya wanda manzo Allah ya hudu tuntuni ya ce a a za ka yi sanda za ka yaƙi aliyu kuma kai azalumi to irin dai waɗannan shine aliyu nan ɗalibi ya ce abin na damun shi insha Allah yana fata cewa aljanna ya shiga za a manta da wannan gabaki ɗaya azubairu khadibu wa rasul ya ce tuqatiluhu wa anta zalimuhu za ka yaƙi aliyu duk daɗin da kuka yi ɗin nan kuma kai azzalumi ne gare shi innahu yuqatilu aliya wa huwa yazlimuhu sai yaki aliyu kuma a cikin wannan yakin to shine mara gaskiya dukan su sun yi wannan yaƙe yaƙe suna da ijtihadi kowa cikin su tsammani ya kai abin da ya kai shi a gaskiya ko mu ce mafi yawancin su dan akwai wanda yake ana zargin cewa su ƙwararrun siyasa ne dan siyasa duk abin da ya maslaha ta ita adda muhimmanci bisa ga komi kuma tun da ɗai haka suke maslaha su ita an mahi muhimmanci to akwai wanda yake sun kware da siyasa kuma ita kawai suka gani a gabansu to in ka bi tarihin rikice-rikice kana iya cewa wannan tun farko ga abin da ya kami to amma kuma dai Allah gafarta musu shugabanninmu ne Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yarda da su sun yarda da Allah duk wanda ke zargin sahabbai to zai rabu da imanin shi ta inda bai sani ba ko ta inda ma ya sani la kare mu yace za ka yaƙe shi kuma kai ne azzalumi la ya masu fiya nasabun in an ka shiga aljanna wahala ba ta shahuwa wanda ke cikin aljanna wa ma hum minha bi mukhrajin kuma su ba abun fitarwa bane daga aljanna idza dakhalu aljannata la yukhrajuna minha abadan in sun ka shiga aljanna ba a fitar su har abada li'annahu lam yabqa fi sudurin gill saboda ba hikidu cikin zukatan kowa ka san ko abinci na aka rabu in ka ji haushe ka ce ban ma ci abincin ka tahiyarka to don haka in akwai gillu to wannan iya cewa shi hita zai yi to an kamo mutuwa da surar rago an ce mai aljanna menene wannan mutuwa ce sai a yanke a cutu ba mutuwa har abada sai a bi duk ƙohohi sai a shahi su tagogi ko ka so ita aljanna ba ka da hanya kun ba abun da ka damun ka karshe ce na bi ibadi anni ana lagafurur rahim wa anna azabi huwa al'azabul alim yace ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka je ka gaya ma bayina ni dinnan ni Allah to ni ne al-gafuru mai yawan gafara ga muminai ar-rahimu bihim mai jin kansu har kwarai amma kuma wa anna azabi lil usati azaba ta ga masu sako na huwa al-azabul alim shi azaba bai radadi da haka aji tsoro na alhamdulillah jama'a sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da tsananta Allah ya biya mana bukatunmu na duniya da lahira Allah ya ba mu albarka Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya mu waɗanda ake yantawa cikin sa domin albarkan manzon Allah da shehu Fatiha da salat al-Fatih Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح فاتح لما أغلق ولخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء آمين